إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da yammaci na ranar litinin wanda ya daidai ga wata shawwal muna yau sha takwas ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga shidda ga watan hudu shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a ɗaya daga cikin gidajen ubangiji subhanahu wa ta'ala masallaci wanda ake kira da suna masjid albani ba don komi ba sai don gabatar da karatu kamar yadda ake alkawarin cewa za a sa karatu wanda yake a cikin littafi mai suna usulu salasa allah ya datar da mu kayan haka ina so in karanta ma junanmu wani hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda abi huraira ya fitar da hadisin zo Allah yake cewa mashtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffat bihimul malaika wa zakarahumullahu fi man indahu Allah yake cewa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah babu wata al'umma da za ta zauna a cikin ɗaya daga cikin gidaje na Allah shine masallaci yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum sanin ga karanta alqur'ani ko kuma sanin ga karatun sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace illa nazalat alaihimus sakina sai wannan mutanen nutsuwa ta same su wa gashiyatuhumur rahma rahma ta ubangiji ta lallabe su wa haffat bihimul malaika wa zakarahumullahu fi man inda kuma haka malaiku za su yaban su za su yaba su a wajen Allah subhanahu wataala wannan zai zama to shaida ce wanda malaiku za su ma mutane a daidai lokacin da duk wanda ya zamna a cikin masallaci ko ba karatu yake ba manzo Allah yake cewa inda ya kasance yana zamne yana jiran wata sallah misali an yi sallan magariba yana jiran sallar isha wannan mutumin manzo Allah yake cewa har ya tashi daga inda yake ko kuma har lokacin da aka tada sallar isha aka yi sallah wannan mutumin iya cikin lada kwatankwacin yana yin sallah kenan ko idan mun leka cewa lalle zama a cikin masallaci zama ne mai ni'ima zama ne wanda yake da falala ko da mutum ya zamna ba ko ni yake ba yana jiran sallah bai yi karatu ba wannan mutumin har ya tashi daga inda yake manzo Allah yake cewa yana cikin lada ina ce mutum karatu ne yake ya dauko alkur'ani ne yana tilawa ko kuma ya dauko wani littafi ne yana karantawa to wannan mutum yana cikin rahama ta ubangiji kuma haka mala'iku za su yaban shi a wajen Allah subhanahu wataala haka wani hadisi wanda Abi Hurairah yake cewa Allah da kanshi yake cewa ahabbul bilad ila Allah masajiduha mafi mafi guraren da ubangiji ya yi kauna a duk faɗin gari shine masallaci wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada idan ko idan mun leka cewa duk wanda yake zamne a cikin masallaci yana cikin ɗaya daga guraren da Allah subhanahu wata'ala yake yaban wannan gurin Allah ya datar da mu bayan haka manzo Allah yake cewa lokacin da mutum ya kasance musulmi ne abin da yake wajibi akan shi kafin ya fara abin da yake da alaka da ibada ko kuma mu'amala ya kamata a ce wannan mutumin ya tashi ya duwa zuwa neman ilimi wanda ya zamanto wannan neman ilimin na addini wajibi ne a gare mu wajibi ne akan duk wani musulmi haka manzo Allah yake cewa talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima yanan neman ilimi ya zama wajibi ba wai ya kamata bane ya zama wajibi a duk musulmi ya je nemi ilimi saboda babu yanda za a yi mutum ya bautata ma Allah cikin jahilci duk lokacin da mutum ya ce zai yi bauta ta ubangiji to dole sai ya je makaranta an karantar da shi in mutum bai je makaranta ba sai ya je masallaci inda ake karantarwa in bai je masallaci ba sai ya je inda ya san ana karantar da addinin musulunci Allah ya datar da mu kenan idan mun leka cewa tabbas maganganun da annabi Muhammad yake akan neman ilimi maganganu ne wanda ba shawara bace ake ba mutane ba kuma aikin ya kamata bane aiki ne wanda yake ya zamanto wajibi akan duk wanda yace la ilaha illallah kuma ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wanda ya ce ya shaida babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kuma ya yarda cewa lalle annabi muhammad ma'aiki ne to wannan mutumin ya zama to wajibi akan shi ya tashi shi neman ilimi saboda duk lokacin da mutum ya kasance zai ma Allah bauta ko sallah ce mutum zai idan ya ce akai ne zai yi ta zai zama to yana yin ta ne bayan da Allah ya ce ai ba saboda dole sai mutum ya je ya nemi ilimi kamar yadda ya kasance mutanenmu a yanzu ana yin sallah ne ta yanda na tashi a gidanmu na gani ana yi haka na ga 'yan gidanmu suna yi ni ma haka zan yi to wannan kuskure ne muke yi kenan ya zama to wajibi ne akan mutum dole sai ya je an koya mishi manzo Allah shi da kanshi ya tashi a cikin masallaci yayi sallah ya kabarta sallah yayi ruku'i yayi sujada har sallama sai da ya kare yake ce ma sabban shi kun ga wannan sallar da nayi wannan ita ce sallah duk wanda ya koma bayan wannan sallar to sallar shi ba ta yi ba sai manzo Allah yake ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli manzo Allah yake ce musu ku yi sallah kamar yanda kuka gani ina yi haka wani lokaci manzo Allah yana cikin masallaci a zamne wani bawan Allah ya shigo ya tafi yayi sallah da yayi sallah sai ya zo shi ya ba manzo Allah hannu bayan ya ba manzon Allah hannu sai manzon Allah yake ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli manzon Allah ya ce mishi koma kai sallah dan wa kai ba kai sallah ba yaje ya ƙara yin ya dawo sai da ya so uku sai yake ce ma manzon Allah wallazi nafsi bi yadi ban iya wata sallah ba banda wannan sai ya ce manzon Allah a koya mun sallah me yasa manzon Allah ya ce mishi koma kai sallah sallar da kai ba kai ba saboda ni saboda ya zo yayi sallah ne bayan da manzon Allah yake yi ba kenan ko in muka leka dalili akan wannan hadisin duk lokacin da mutum zai yi sallah ba wadda ta dace ba ga yanda manzon Allah ya koya ma al'umma to wani mutumin zai rinka yin sallah ne ba tare da ana karɓar ta ba saboda daga cikin sharaɗi na karɓar ibada shine ya samu tawfiki ya samu dacewa ga yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya ma al'umma abu na gaba kamar yadda muka ce littafin da za mu karanta a daidai wannan lokaci wanda zai zama to karatunmu ne na sati-sati shi ne littahin da ake ce ma usul salasa wannan littahi ne wanda malam ya rubuta shi akan aƙida saboda abin da yake wajibi akan mutum kafin ya fara sallah ya zama wajibi akan mutum ya daidaita aƙida shi saboda babu yadda za a yi mutum ya ce ya yi imani da Allah kuma ya zama to a cikin aƙida shi akwai matsala a ciki kenan ya zama wajibi akan duk wanda ya ce daga yau ka ce kai musulmi ne abinda yake wajibi akan ka shine ka daidaita aqidarka duk lokacin da ka ce kai musulmi ne amma sai ya zama to zaka ce za ka yi abin da kaga dama ne ka ce kai musulmi ne misali amma sai ya zama to baka yarda da cewa Allah yake badawa ba baka yarda da cewa Allah yake dora ma mutum cuta ba baka yarda da cewa Allah yake warkarwa ba to wannan mutum a ƙirar shi har yanzu bata zamna ba kenan abin da yake wajibi akan mutum shine ya gyara aqidar shi dole mutum ya gyara aqidar shi kafin ya fara ni kafin ya fara bauta wannan dalili akan haka manzo Allah ya taba aika Mu'az bin Jabal ɗaya daga cikin galiruwa na musulunci yake ce mishi awwalu ma tad'uhum bihi ka kira su abinda zaka fara kiran su shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah manzo Allah yake cewa abinda zaka fara kiran mutane da shi shine ka kira su cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah sai yake cewa fa in ata'uka bizali idan suka ma biyayya a haka ka tabbatar ka yarda da cewa lalle wayannan mutanen aqidar su ta zamna sun yarda da Allah sun yarda da Annabi Muhammad dan aike ne to a daidai wannan lokacin manzo Allah yake cewa fa in ata'uka bizalika فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة سيأتي باين ثم طاعة سن توحيدي سرك إيماني manzo Allah yake cewa sai ka ce musu to ku sani cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana salloli guda biyar a wuni da daren su su ne tun daga sallah asuba har izuwa sallar isha kenan ku dalili akan haka cewa abin da yake wajibi akan musulmi shine daidaita aqidar shi kenan shine manzo Allah yace idan aka kira mutane akan tauhidi sun daidaita sun zamna akan sun yarda cewa komi daga Allah ne kuma sun yarda cewa annabi Muhammad bawan Allah ne dan aike ne to a daidai wannan lokacin sai a ce musu to ku saurara cewa lallewa ubangiji ya ce a ringa yin sallah guda biyar a cikin muni da dare in ya so bayan haka ƙarshen hadisin yake cewa ƙarshe kuma sai ya biyo ni sauran arkanin islam kenan kwa abin da yake kanmu shine mu gyara imanin kayan mu shiga cikin littafin ya kamata mu san wane ne mai wannan littafi na farko wannan malami sunan shi muhammad bin abdul wahab bin suleiman bin ali at-tamimi nisbatuhu ila qabilati bani tamim wa huwa najdiyun maulidan wa manshi'an wannan malami sunan shi muhammad mahaifin shi sunan shi abdul wahab dan suleiman ya kasance mutum ne wanda yake cikin kabila ta bani tamim wa huwa najdiyun maulidan wa manshi'an ya kasance mutum ne na garin najd najd gari ne a garin makka ya kasance a cikin garin saudiya ne wani gari da ake ce ma najad kenan malam dan can ne sai yake cewa maulidan wa manshi'an a can aka aihe shi kuma malam a can ya girma an aihi malam a shekara ta dubu ɗaya da ɗari da goma sha biyar hijira ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai ga shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da uku kamar yadda muka hudu akwai a cikin wani gari da ake ce ma najad bil mamalaka al arabiyya as saudiya shine a cikin garin saudiya yake cewa na shafi baiti ilmi wa kana waliduhu qadiyan faqihan ala mazhab al hanbali ya kasance ya rayu a gida wanda yake gida na malinta baban shi malami ne baban shi qadiyan faqihan baban shi ya kasance alkali ne bayan haka kuma ya kasance mutum ne faqihi ala mazhab al-hanbali akan mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal idan muka leka cewa lalle garin Saudiya mutane ne wanda suke bin mazhaba ta Imam Ahmad bin Malik sabanin mutanen wannan yanki abinda muka yi shahara da shi wannan yanki na Afirkiya shine mazhaba ta Malikiya sai yasa zaka ji kowane lokaci mutum yana cewa mu mazhaban mu Malikiya saboda shine abin da ya shahara a nan wajen amma can wajen Saudiya suna yantami ne akan mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal haka malam baban shi ya kasance fatihi ne akan wannan mazhaba ta Hanbaliya sai yake cewa hafizal Qur'an al-Karim fi sigarihi ya kasance ya harkace al-Qur'ani a daidai lokacin da yake da karancin shekaru wa azhara nubugan mubakkiran fi talab al-ilm kuma ya kasance ya bayyana himmar shi ya girma akan ilimi ta daidai lokacin da idan muka leka yana karami amma idan aka leka ilimin da malam yake da sai ka ce ya jima a duniya kenan malam ya tashi ya fara neman ilimi tun yana karamin yaro sai yake cewa talaqqal ilma ala ulama'i biladi malam ya kasance ya nemi ilimi a hannun malamai wayanda suke na cikin garin su sun ma rahala ila talabi sannan ya tashi daga wannan garin nasu ya shiga zuwa garin da ake ce ma makka inda ka'aba take kenan wa bada zalika zahaba ila madinatul munawwara suma bada zalika ila al-basra haka ya tai garin makka neman ilimi haka ya tai garin saudiya daga cikin saudiya da ya bar makka sai ya kama hanya ya tai zuwa garin madina bayan garin madina ya tai garin basra kenan mala ya kasance bayan ya yi karatu a hannun mahaifin shi da kuma malaman da suke cikin garinsu sai ya bar garinsu ya tai zuwa garin makka daga garin makka shine har zuwa garin madina bayan haka ya tai garin basra ba dan komi ba sai dan zuwa neman ilimi sai yake cewa akhadha an ulama'ihi wa bari'atin malam ya kasance ya ɗauki ilimi a hannun malumansa musamman ilimi na tafsiri ya karanta alkur'ani kamar yadda muka ce ya harrace alkur'ani tun yana ƙaramin yaro haka ya je ya nemi ilimin tafsirin alkur'ani bayan haka ya koma karanta sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu idan muka leƙa nan malam me yasa ya fara da tafsiri saboda abin da yake wajibi akan mutum yawan mutum ya yi imani da Allah me za a fara koya mishi bayan ibada wannan dole mutum ya karanta alkur'ani dole ne mutum ya tsaya ya koyi karatun alkurani sai sa malam ya fara da karatun alkurani bayan haka sai ya je ya nemi fassara ta ma'anonin wannan na alkurani bayan haka malam ya koma irin karatu na fiqh a daidai lokacin da duk karatun da yake ya gama da ni ya gama da aqida kuma malam ya kasance malami ne nani na akida dukkan ruce-rucen da malam ya ya rakkaza ne akan gyaran akida sai yake cewa qama bi da'wati islahiyyatin tarmi ila tashdid tauhid muharabati shirk wal bid'a ad-da'wati ila al-aqida as-sahiha malam ya kasance ya tashi ne akan ni akan kira da a gyara akida ya kira mutane akan su yadda da tauhidin su bayan haka ya yi yaƙi da duk waɗanda suke da alaƙa da shirka da kuma bid'a addawatu ila al-aqida as-sahiha malam ya kira mutane zuwa ga zuwa ga aqida aqida wadda take aqida ta ahli sunna wal jamaa yake cewa wa kad laqiya fi zalika mu'aradatan thumma intashara da'watuhu fi najd wa ma hawlaha lalle malam ya hadu da cikas a daidai lokacin da yake karantarwa ta aqida kuma wannan sunna ce ta addini duk lokacin da mutum ya ce zai karantar da addini musamman ma abin da yake da alaka da aqida dole sai yayi hada da mutane saboda abu ne wanda mutane sun tashi akan cewa ga haka haka muka gani ana yi irin hujjojin da mutanen baya suke cewa inna wajadna aba ana ala umma shine mutane sun tashi akan cewa haka muka isko iyayenmu suna yi kuma shine abin da yake faruwa a yanzu duk lokacin da mutum ya tashi ya ce abin da ya gani ana yi a gidansu ne in dai wannan gidan naku ba karatu bane ake irin yadda manzon Allah ya koya to lalle wannan karatun ba shi bane wanda manzon Allah ya ce ai kenan wajibi ne idan ka tashi a gidanku ga irin karatun da aka yi a gidanku ga irin aqidar da ake idan ka leka cewa lalle wannan aqidar tana cin karo da aqida ta ahli sunna dole mutum zai barta ya je ya nemi karatu wanda ya dace da ni da karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa يؤد من أبرز علماء القرن الثاني عشر الهجري malai yana ɗaya daga cikin waɗanda ake zanawa daga cikin manya-manyan malamai a zamaninsu minad du'ati ila tashdidil aqida daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga ade a daina duk abin da yake da alaka da shirka da kuma abin da yake da alaka da bid'a a ƙarshe malam ya rasu a shekara ta 1206 wanda ya daidai da shekara ta 1700 sai magana akan littafi wannan littafi sunan shi usulu salasa usulu salasa risalatun sagira fil aqida wannan littafi mai suna usulu salasa risala ce el karama wadda da a ce mutum zai leka littafi dukan shi tun daga harin shi har karshe littafi ne wanda bai huce safaha 30 ko 40 kenan karamin littafi ne amma sai malam yake cewa ai allafa imam muhammad bin abdul wahab li ta'limi usuluddin lil muslimin khasatan lil mubtadi'in ai malam ya rubuta wannan littafin ne li ta'limi usuluddin dan ya karantar da mutane asalin ainihin addinin musulunci asalin addini shine menene shine aqida kuma wannan shine abinda dukkan annabawan Allah tun daga annabi nuhu zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda suke fara kiran mutane shine tauhidi sai yasa malam ya gaugawa ya rubuta wannan littafin akan aqida sai yake cewa wai khasatan lil mubtadi'in sai yake cewa wannan littafin ya kebante shi akan waɗanda za su fara karatu kenan ko idan muka leka cewa lalle abinda mutum ya kamata ya fara karatu da shi shine karatun aqida kenan babu karatun da ya dacewa akan mutum ya fara da shi daga lokacin da zaka fara neman ilimi banda karatun aqida kenan karatun aqida shine abin da ya kamata a ce mutun ya fara malai yake cewa mawdu'u abinda wannan littafin ya kumsa shine ya durul kitab haula salasati usulin azima wannan littafi kamar yanda sunan shi usul salasa an kewaye shi akan wa'insu abubuwa guda uku na farko malai yake cewa ma'rifatul abdi rabbi shine bawa ya san ubangijin shi wanda ya halicce shi na biyu ma'rifatu dinihi al-islam bil adilla abu na biyu shine mutum ya san addinin musulunci bayan ka san Allah sai ka san wannan addinin ya kusa shine dinil islam bil adilla ka san irin abubuwan da suke cikin wannan addini abu na uku na ƙarshe shine ma'rifatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mutum sai ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan abubuwan guda uku abubuwa ne wanda suke wajibi akan musulmi ya san su babu yadda za ka je wajen Allah a ce ma waye Allah ka ce baka sani ba kuma suna ɗaya daga cikin irin tambayoyin da tabbas duk wanda aka ce yau ya rasu abinda zai fara amsawa a kabari kenan a ce mishi man rabbuka ka ba da amsa ma dinuka ka ba da amsa ma nabiyuka shine sai malam ya keɓe wannan littafin akan wayannan abubuwa guda uku na farko waye Allah ka san waye Allah waye halicce ka kuma ka san manufar da ta sa aka halicce ka na biyu ka san addinin musulunci addinin musulunci wani irin addini ne me a cikin addinin musulunci na uku ka san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ina ya zo dan ina ne daga ina ya fito kuma me ya zo da shi wayannan abubuwan guda uku sun zama wajibi akan duk wanda ya shaida ga cewa shi musulmi ne ka kira cewa kai musulmi ne wajibi ne a gare ka ka san wa'annan abubuwan guda uku sai malam yake cewa ai malam ya rubuta wannan littafin bi usulubin sahalin wadi ya rubuta wannan littafin ta hanya wadda take mai sauki kuma mai saukin ganewa ai muktasar jiddan ya yi talhisin wannan littafin ma'ana ya yi reziman shi ya dunkula ma mutane abubuwan wayannan guda uku kamar yadda ya zana akan cewa ga yadda suke amma sai ya zama to ba babban littafi bane karami ne amma idan aka leka littafi ne wanda zai gyara ma mutum duniyar shi da lahirar shi kenan ta hanyar ma'ana littafi ne wanda zai gyara ma duniya da lahira kenan babban littafi ne amma ta hanyar hajab ta hanyar rubutu littafi ne dan kararren bayan haka mala yake cewa qa'imun ala su'ali wal jawab kuma zai zama to littafi akwai tambayoyi a cikin shi kuma akwai amsa mabniyun ala al-adillati min al-qur'ani was sunna idan malam ya ce ma ga abin da ya kamata kai sai ya ce ma dalili akan haka Allah ya ce annabi Muhammad ya ce kenan duk karatun da za a zo a maka idan ba a ce ma ba Allah ya ce manzon Allah ya ce lalle wannan ba karatu bane wanda yake da addini kenan karatun addini karatun aqida abinda annabi Muhammad ya zo da shi shine qala Allahu qala rasul haka sai sa malam ya ce duk abin da zai gaya ma a nan zai kawo maka dalili a cikin alkur'ani da kuma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa haza ma ja'alahu sahlal hifz wa tadris sai yake cewa ta wannan hanyar ce zamanto wannan littafi zai yi sauki wajen karanta shi da kuma wajen har da shi da kuma wajen karantar da mutane duk lokacin da mutum ya karanta wannan littafi zai zamanto littafi ne wanda yake mashhur duk inda ka je makarantu na ahli sunna zaka ji ana karanta usul salasa zaka ji yara sun harrace littafin ana yin shi ana karanta larabcin kuma ana fasara shi kenan littafi ne wanda bai da wahala harracewa bai da wahala karantawa Allah ya datar da mu sai ma da yake cewa khasa'isul kitab lalle littafin wannan yana da wa'insu abubuwa wanda yake banta da shi ma da yake cewa wuduhul ibara irin larabcin da malam ya zuba a cikin wannan littafin larabci ne wanda bai da wahala larabci ne mai sauki malam ya zuba ai tarkizuhu ala asasid din malam ya rakkaza yayi tambihi akan mi akan abin da yake da alaka da addini kasaratul istidlal bil nusus kamar yadda ya faɗi a baya zai ringa kawo zai ringa kawo dalili daga cikin nusus shine alqur'ani was sunna sai ce makanatuhu yu'tabar min ahli mutun min ahammil mutun fil aqida wannan littafin ya kasance yana ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke da mahimmanci akan aƙida sai ya ce awwali ma yudrasu lil mubtadi'in kuma ya zama to shine farkon abin da za a fara karantar da mutane alkitab al mu'tamida fi ta'lim al kuma wannan littafin zai zama to mutane sun dokara da shi wajen karantar da mutane aƙida ta ahlus sunna wal jama'a sai yake cewa wa qad wuji'at alayhi shuruhun kaseera qadiman wa hadisan lalle wannan littafin ittifaqi ne na malamai akan cewa wannan littafin malamai sun mai sharhi daban-daban malamai da dama sun ma wannan littafin sharhi me yasa malamai suka mai sharhi saboda shi malam yayi talhisi yayi raziman littafin ne akan wa'insu takardu wa'inda ba su da yawa sai malamai suka biyo bayan shi akan cewa duk kalimar da malam ya zo da ita a cikin wannan littafin sai a nemo mata aya ko hadisi bayan malam ya zo da ayoyin da hadisi sai a ƙara mishi ayoyi da hadisi da maganganu waɗanda suke maganganu na sahabbai da kuma tabi'ai da kuma malumai wanda suka huce wannan shine ake ce ma sharhi kenan wannan littafi iya da sharhi daban-daban wanda malumai suka yi mishi kenan akan haka za mu shiga cikin littafin kai tsaye malai yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Abdul Wahab yake cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai lalle ita bismillah sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzo Allah zai rubuta wata risala zai rubuta sako zuwa ga wayanda suke sarakai na gariruwa daban-daban domin ya kira su ga addinin musulunci manzo Allah yana fara da bismillah haka manzon Allah yake cewa duk aikin da aka fara idan ba a yi bismillah ba manzon Allah yake cewa wannan aikin kamar an yi shi a banza wannan aikin bai da albarka kenan duk lokacin da mutum zai fara aiki ka fara da ni da sunan Allah mai rahama mai jin kai kuma wannan ita zamanto sunna ce ta ni ta annabi Muhammad kuma haka malamai da suka biyo bayan sahabbai da tabi'ai sai suka bi akan wannan tafarkin akan cewa duk malamin da zai fara rubutun littafi abinda zai fara da shi shine bismillahir rahmanir rahim sai ta zaman toni sunna ce ta annabi muhammad haka sahabbansa haka tabi'an shi haka malamai waɗanda suke a sarfa salih wanda suka wuce su ma sai suka biyo baya akan ni akan duk lokacin da za a rubuta littafi za a fara da ni da bismillah ai ta'siyan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi makatibi fi makatibatihi wa risalatihi saboda bin ko kuma karantarwar ma'aiki ta yadda yake yawan rubuta ta duk lokacin da zai rubuta risala faqad kana yabda'u kitabatihi bil basmala fi awwal risala ya kasance yana fara rubuta ta duk lokacin da zai rubuta risala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina ma yaktubu ila al muluki wa ila man fi aqtar al ard duk wanda manzo Allah zai rubuta ma risala sai sa bismillah shine lokacin da aka zo sulhul hudaybiya manzo Allah ya rubuta bismillah da ya rubuta bismillah kuma sai ya zo ya rubuta sunan shi ya rubuta muhammad rasulullah sai wa'annan mushrikan suka ce ai dole sai an goge bismillah bayan haka suka ce hallo a goge rasulullah a samu a sa muhammad shi kadai saboda me suka ce haka suka ce to ai dama waɗanda muke da kai ai mu yarda cewa kai annabi tunda mu yarda cewa kai annabi ne babu yadda za a yi mu yi sulhu da kai kuma ka rubuta cewa kai ma'aikin Allah ne a lokacin nan Ali bin Abi Talib shine yake rubuta wannan risala manzo Allah ummi ne manzo Allah bai iya rubutu ba haka lokacin da aka aiko manzo Allah bai iya karatu ba lokacin da malaika ya zo mishi yace me ikra manzo Allah yace me ma ana bi kare manzo Allah yace ni ban iya karatu ba sai da ya rike shi karshe sai yake ce me ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kenan dalili ne akan cewa annabi Muhammad bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to haka lokacin da manzo Allah yake rubuta risala ba shi yake rubuta ba yana sa sahabbansa ne suke rubutawa sai ya ce rubuta kaza rubuta bismillah sai a rubuta rubuta min muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila kaza kasa daga annabi muhammad wanda yake ma'aiki ne na Allah zuwa ga sarkin gari kaza ku ji tsoron Allah ku bi Allah wannan shine farkon abinda manzo Allah yake fara rutawa a cikin a cikin risalar shi haka annabi Suleiman alaihi salatu wassalam lamma kataba ila Balkis malikat saba lokacin da ya ruta risalar shi zuwa ga balkisa wadda take sarauniya ta garin saba yake cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim shi ma haka lokacin da ya rubuta mata cewa ta karbi addinin musulunci da ya fara innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kenan bismillah sunan Allah ne wanda kayan zuwan ma'aiki ma duk annabawan da aka aiko su suna aiki da wannan kalma ta bismillahir rahmanir rahim kenan haka shi ma annabi Suleiman ya rubuta mawa wadda take shugaba ce ta garin Saba da ya rubuta mata risala akan cewa ta dauki ta karbi addinin musulunci sai ya fara da ni da bismillah haka manzo Allah yake cewa kullu amrin zibali la yubda fihi bi zikrillah fa huwa abtar manzo Allah yake cewa duk wani abu da za a fara aiki da shi za a rubuta shi ko kuma za a yi wani aiki in dai ba a fara ba da sunan Allah da sunan bismillah ba a fara ba da sunan Allah to wannan aikin kamar mi kamar babu albarka a cikin shi kenan duk lokacin da mutum zai fara aiki kai ni kai bismillah ka fara da ni da sunan Allah sai Allah ya sa albarka a cikin ayyukan da zaka yi kuma Allah ya kama maka akan wannan aikin da zaka yi haka malai yake cewa min asari rahmatihi ay subhanahu daga cikin abubuwan da ita wannan bismillah ta kumsa ta kumshi ne bayan cewa ka fara da sunan Allah Allah mai rahama mai shinka Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai rahama ne mai tausaya ma bayinsa ne Allah yake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin ai an saukar da mun saukar maka da wannan alqur'ani tibyanan likulli shay ya bayyana maka komi da komi wa hudan wa rahmatan da shiriya da kuma rahama mahallin shahid anan shine wa rahmatan wa bushra lil muslimin shine rahama ta ubangiji kenan duk lokacin da mutum ya kasance ya karanta bismillah na farko ya fara da sunan Allah ko kuma yace mai rahama mai jin kai kuma sai Allah ya sa ni tausayin ubangiji ya lullube wannan aikin da zai yi saboda duk lokacin da mutum ya fara da bismillah sai Allah ya kama mishi ya taimaka mishi akan mi akan wannan aikin da zai fara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mi'ati rahma lalle inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal baha'im wal hawa'im فبها يتعاطفون بها ويتراهمون وبها تعطف الوهش على ولدها وآخر وآخر وآخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده lokacin da muka leka cewa lalle Allah yana sabkar da rahama da bayansa da bayinsa sai muka leka duk lokacin da muka ga bayu suna jin tausayin junansu dabba tana jin tausayin dabba ƴar uwarta wannan rahama kashi ɗaya ce daga cikin kashi ɗari wadda Allah ya saukar da ita wannan duniya wannan kashi tasa'in da tara wannan duka rahama ta keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai sai mala yake cewa bayan ya fara da bismillah sai yake cewa i'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail al'ula al'ilmu وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة مالك يتوى إعلم رحمك الله كسني يتوى يا كيدن أوى الله يشكنك درهما أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يا زما واجبي أغريم مو وند مكي إيماني تعلم أربع مسائل ككرنتي wa'insu mas'aloli ko kuma wa'insu abubuwa wa'inda suke da alaka da addinin musulunci guda hudu mala yake cewa al'ula ta farko al'ilmu shine ilimi neman ilimi wa huwa ma'rifatullah shine sanin ni sanin Allah subhanahu wata'ala wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sanin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla da kuma sanin addinin musulunci da kuma abin da shi wannan addinin musuluncin ya kumsa sai yake cewa ai ai malam ya haɗa wa'innan abubuwan akan cewa lokacin da ya fara cewa ilam ka sani kamar lokacin da mutum zai fara magana za ka fara magana ne ta hanyar cewa ya za a yi ka shayo hankalin mutane su saurare ka shine ya ce ilam ka sani kawai yanzu mutum ya zo ya ce mutane ku sani cewa sai kowa ya juya saurari shi ko aji me zai ce to sai sa malam ya ɗauki wannan kalmar ya ce ilam rahimakallah ya ce ka sani ya kai bawa ka sani ya kai Allah ya shi kanka da rahama ya ce annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail ya zamanto wajibi wajibi dole a gare mu mu musulmi mu san wa'annan abubuwa guda hudu ai mala yace summiyat masail li'annaha yajibu an yus'al anha wa yutanni biha abinda yasa malam yace mata al masail saboda ta zamanto wajibi ne wa'annan abubuwa an yus'al al abd dole sai an tambaye bawa kamar yadda muka faɗi a baya cewa dole sai an tambaye bawa bawa daga lokacin da aka ce yau mutum ya mutu an je an binne shi kai tsaye mala'iku za su zo su tada shi su tambaye shi akan wa'annan abubuwan guda uku sai yasa mana yace ai dole mutum ya san wa'annan abubuwa saboda ni sune annaha yajibu an yus'al anha dole sai an tambaye bawa akan wa'annan abubuwan a daidai lokacin da ya rasu sai malaika cewa wa hazihi masail allati zakaraha al-muallif rahimahullah tashmalu ad-din kullihi fa hiya jadiratun bil inaya li azami nafsiha ai wa'annan abubuwan da malam ya hudi anan abubuwa ne wa'anda sun hada dukkan addinin musulunci idan muka leka dukkan shi addinin bai huta daga cikin wa'innan abubuwan guda uku na farko ka san Allah ka san addinin musulunci ka san annabi Muhammad to duk wanda ya san wa'innan abubuwan guda uku kuma ya yi aiki da su ta yanda ma'aiki ya koya ma al'umma kai aiki da shi daidai yanda yake baka ƙara ba baka rage ba to lalle wannan mutumin ya ya cika addinin shi gabaki daya kenan kwa sai malam yake cewa na farko al'ilmu da malam ya ce al'ilmu sai ya ce wa huwa ma'arifatullahi shine sanin Allah ai da ya ce al'ilmu hana al-muradu biha huna al'ilmu shar'iyyu shine neman ilimi na addinin musulunci kenan ko idan muka leka cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai ba halicci mutum da aljani ba sai dan su bautata ma Allah subhanahu wataala kiran dalili akan haka neman ilimi menene wajibi ne sai mala yake cewa ai ilimin da ake nihi anan shine al-ilmu shar'i shine ilimi na ni na addinin musulunci yanzu lokacin da aka ce yau mutum ya rasu yana da ilimi na addinin musulunci kuma ya yi aiki da wannan ilimin ya yi abin da aka ce bai ci zalun wani ba duk abin da yake wajibi a kan shi haƙƙin Allah da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sabke lalle wannan mutumin ya tsira duniya da lahira a daidai lokacin da wanda ya bar addinin musulunci sai ya tafi neman ilimi na wani addini daban misali mutum bai nemi ilimin addini ba sai ya tashi ya je neman ilimi na boko shi kadai ya bari sai yake neman ilimi na boko kadai ya bar ilimi na addini kenan ya bar abin da yake wajibi a kan shi ya sani cewa tabbas wannan ilimin nashi na boko da yake nema babu ruwan Allah da wannan ilimin naka na tashi alkiyama wannan ilimin naka Allah bayya tambayar ka a kabari kuma ba zai tambaye ka bar a ranar tashi alkiyama akan cewa da kaje ekol ne kai me aka koya ma a ekol mushanka ne ya karantar da kai a'a ba shi wani abin da za a tambaye mutum abin da za a tambaye mutum shine me aka ce maka a game da annabi muhammad na farko me addinin musulunci addinin musulunci me shi na biyu wannan mutumin da aka aiko mai suna annabi muhammad ni ya karantar da ku wayannan su ne abubuwan da suke wajibi akan musulmi to haka a ilimin wannan da malamai suke cewa a nema wanda ya zamanto wajibi akan mutum namiji da kuma mace wanda yake wajibi a kansu sai ma yake cewa wala ya azuru ahadin bil jahl wannan ilimi ne wanda babu uzuri babu zancen cewa yau mutum ya mutu ya je wajen Allah ya ce wallahi ban samu dama bane na koyi ilimi babu uzuri akan wannan babu kenan wajibi ne akan mace da namiji dole ne neman ilimi na addini to sai ma yake cewa wannan ilimin na addini akwai wanda yake yake fardu aini akwai kuma wanda yake fardu kifaya akwai wanda yake wajibi ne a kanka kai karan kanka shi ne ka san addinin musulunci ka san annabi muhammad bayan haka ka san allah bayan ka san wa'annan abubuwan gabaki ɗayansu wa'annan su ne abinda suke wajibi a kanka idan ka koyi wa'annan babu wanda zai zo ya ce maka ya aka yi baka iya rabon gado ba allah ba zai tambaye ka ba dan baka iya rabon gado ba ka rasu baka iya rabon gado ba babu yanda zai Allah ya ce ma kai laifi dan baka iya ba ba dole bane ba idan ya zamanto wa'insu daga cikin garin ku sun iya ba dole bane sai wani ya iya sai kowa ya iya kenan wannan ilimin ya zamanto menene fardu kifaya in wa'insu suka yi sun dauke ma wasu amma ka sani cewa sanin Allah da yin sallah da yin azumi wannan abu ne wanda yake wajibi a kanka ba ka ce ba aiki ne na malamai kadai a ba haka nan bane malami ya zo ya ce maka ga abinda Allah ya ce ga annabi ga abinda manzon Allah ya ce ya kare da kai ya rage ma ka dauka ko kuma kar ka dauka in ka dauka kai zai tsiratar da kai wannan amfanin ka ne shi wanda ya karantar da kai wannan abin da ya karantar da kai ba zai amfane shi ba abin da yake amfana shi shine idan ya zo ya karantar yayi dan Allah Allah ya bashi lada akan abin da ya karantar amma kai da aka karantar da kai idan ka yi wannan abu ba zai amfani malam ba wanda ya karantar da kai ya kare da kai ya riga ya karantar maka ya ɗauke ma hushiya kenan kai abin da yake akan ka shine abin da aka koya ma yanzu ka tsaya ka yi shi da ikhlasi kuma ka tsaya ka koye shi ga yanda aka ce ma manzon Allah yayi haka ake so ka yi shi ba so ka ƙara kuma ba so ka rage shine wani yake ce ma manzon Allah me yake wajibi a kaina manzo Allah yake ce mishi kai sallah kai azumi bayan ya kare zuwa karshen hadisi sai yake ce ma manzo Allah banna karawa akan haka abinda yake ni ba zai yi wata nafila ba bayan salloli na farilla sai manzo Allah yake cewa aflaha in sadaq wannan mutumin ya tsira idan yayi gaskiya kina abinda yake wajibi a kanka salloli guda biyar wannan sune wajibi yanzu wanda bai ba salloli guda biyar ina shi ina zuwa yin nafila wannan ba wajibi bace a kanka bai kamata ba ce mutum bai yin salloli guda biyar kuma kawai so ya zo ya rinka kwana yana yin kiyamun laifi to ai yayi a banza wannan ba ita bace abin da za a tambaye ka na tashin alkiyama abin da za a tambaye ka shine wayannan sallolin guda biyar tun daga asuba har zuwa sallar isha wannan sune abin da yake wajibi a kanka kenan wayannan abubuwan dole ne mutum ya tsaya ya je ya koye su sai ma yake cewa wa huwa ma'rifatullah wannan ilimin shine ni shine sanin Allah malai yake cewa ma'rifatul abdi lillahi subhanahu wa ta'ala tatadammanu aqsamut tauhid as-salasa sanin Allah dangane da bawa bawa ya san Allah subhanahu wata'ala yana kunshe da abubuwa guda uku ne kamar haka na farko yace tauhidin rububiyya na biyu yace tauhidul uluhiyya na uku yake cewa tauhidul asma'i was sifat tauhidi na farko shine kadaita Allah shi kadai tauhidi na biyu kadaita Allah ga yi mishi bauta shi kadai tauhidi na uku shine ka san sunayen Allah ka san siffofi na ubangiji subhanahu wataala mala yake cewa al'adillatu ala tauhidir rububiyya dalili akan mi tauhidi na rububiyya shine Allah subhanahu wataala huwa rabbu kulli shay wa malikihi wa qad aqama subhanahu bil adillati al jaliyati ala zalika lalle cewa musani lalle tauhidi wanda yake tauhidi na rububiyya tauhidi na kadai ta Allah shi kadai ka yarda cewa annar rabb subhanahu wata'ala huwa khaliqu kulli shay wa malikihi ka sani cewa lalle Allah shine ubangijin komi kuma shine ubangijin kowa ka sani cewa Allah shi ya halicci komi tun daga lokacin da aka ce yau an halicci annabi Adam har zuwa yau duk abin da muke gani a wannan duniyar waye ya halicce su Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce su kenan babu wani abu a wannan doron kasar da za ka zo ka ce a ai wancan mutumin shi ya kera to da ya kera shi wannan mutumin da ya kera shi waye shi Allah ya yi shi ko kenan haka ake so mutum ya sani cewa duk abin da ka gani a wannan duniyar ba wani bane ya samar da shi face Allah subhanahu wataala sai ma da yake cewa daga irin abubuwan da za su sa mutum ya gane cewa lalle Allah shi ya halicci komi da komi ta hanyar hankali mutum mai hankali ya ringa tunani akan cewa wayya ne akai muka ga wannan abun yana yawo kaga dabba tana yawo ya akai take yawo ko kuma ma kamma ashe dabba wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kanku kule ka karan kanku ku karan kanku ya ne akai Allah ya yi da me Allah ya mutum ya akai da me Allah ya fara halittar mutum haka ake so mutum ya ringa ya ringa tunani akan cewa ta yaya Allah ya halicce shi wa ya halicce ka bayan haka sai ka ringa leƙani makhluqat abubuwan da Allah ya halitta ka leƙa sama ka leƙa ƙasa kaga dai sama ɗaya ce tunda aka halicci duniya wannan sama ita ɗaya ce kullum haka take ƙasa ma haka take kullum ƙasa ɗaya ce sai dai ka ringa gani can yayi tudu can yayi gangare can dutse ne can kuma rere ne wannan haka Allah ya tsara kayan shi haka Allah yake so ya ga wannan duniya na biyu ma yake cewa tauhidul uluhiyya wa huwa ifradullahi bil ibada shine kadaita Allah ta hanyar yi mishi ibada wanda wannan ibadan misali kasalati yin sallah was siyami was zabhi wan nazr wad du'a wal isti'anati wal istigasa da yin sallah da yin azumi da yin yanka da yin addu'a da neman taimako duka wannan sun kadaita gawa ga Allah subhanahu wataala a wajen Allah shi kadai ake neman mi taimako wajen Allah kadai ake addu'a kenan idan muka leka lokacin da mutum zai yi sallah dan wa zai mutum ya tsaya yayi ta ne dan Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wal inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yake ce ma annabi Muhammad ka ce da su lalle sallarka da yankan da zaka yi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin da rayuwarka da mutuwarka duka wa'annan suna ga hannun Allah subhanahu wataala idan mutum ya mutu wa ya ɗauki shi Allah ya ɗauki shi idan mutum ya rayu wa ya rayar da shi Allah ya raya shi sai yasa za ku ga wani lokaci yau an yi mutuwa a gidan suwa ne suna ta kuka ko shi kuma makamcinsu yau an yi aihuwa ana farin ciki wani ya zo duniya wannan hikima ce ta Allah haka Allah ya tsara yau wani ya mutu yau kuma wani ya rayu ko an aihu wani yau wani ya samu karayar arziki wani kuma yau shaharin shi ya karu yau wani yana jin daɗi yau kuma wani yana cikin baƙin ciki wannan haka Allah ya tsara babu wanda zai ce ma Allah dan me sa kai haka wannan haka Allah ya tsara kayan shi kuma haka za ka yi imani dole dole sai ka yi imani akan cewa lalle tabbas na Allah ne daga cikin arkanin iman wanda suke rukunnan na imani guda shidda manzo Allah yake cewa al-iman huwa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi na farko imani shine kai imani da Allah an tu'mina billahi wa mala'ikati kai imani da cewa lalle akwai mala'iku duk da baka taba ganin su ba an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi ka yarda da littattafai na Allah na baya wasu irin littattafai ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar su ne an saukar da zabura da attaura da injila da alqur'ani wayannan su ne littattafai guda hudu wanda Allah ya saukar a duniya zabura an saukar da ita ga annabi dawud injila an saukar da ita da annabi isa attaura an saukar da ita da annabi musa sai alqur'ani wanda muke karanta an saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ake so ka yi imani da waɗannan littattafan guda hudu duk da cewa waɗancan sauran littattafan guda uku daga lokacin da aka ce yau an aiko annabi muhammad a matsayin annabi wannan littattafan gaba ki sun wasa aiki da ni za a aiki da alqur'ani amma duk da haka ake so sai kayi imani da su sai ya ce sai sa ya ce sai kayi imani da littattafan Allah bayan haka wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi haka ka zo ka yi imani da kaddara ta alkhairi da kuma kaddara ta sharri in wani abu ya same ka na alkhairi wane ne ya baka Allah ne ya baka in karayar arziki ta same ka daga wane ne daga Allah ne karka ce a yau na samu abun kirki Allah ba Allah bane ba ni wanne ba ni a kaka ce haka wannan tawaya ce a cikin tauhidi in wani abu ya same ka karka ce a wannan ya mun baki ba haka bane kenan dole za ka yi imani akan cewa in wani abun kirki ya same ka abin da kake so kana maraba da shi Allah ne ya baka sai ka ce alhamdulillah ala ni'mati tatimu salihat sai ka yi godiya akan ni'imar da Allah ya baka in wani abu ne ya same ka abin da bakka san shi haka shi ma ake so ka yi ka yi godiya ka ce alhamdulillah ala kulli hal idan ka yi godiya akan ni'imar da Allah ya baka sai ya ƙara maka idan ka yi godiya akan wani abu ya same ka Allah sai ya yaye maka wannan abin da Allah ya ɗora maka cuta ce Allah ya ɗora maka sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal kana godiya sai Allah ya yaye maka ya yaye maka wannan cutar da Allah ya ɗora maka karshen ayan ma da yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin akan haka ne yace la sharika la ba ayi ba ma Allah kishiya ba gama Allah da kowa wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin maza Allah shi da kanshi yake cewa wa bizalika umirtu akan haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin maza Allah ma musulmi kuma da addinin musulunci yazo maza Allah shi da kanshi yake cewa wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin akan haka aka aka umarci annabi Muhammad yayi yayi sallah dan Allah ko yayi azumi dan Allah yayi yanka dan Allah ya sani cewa da mutuwar shi da rayuwar shi duka wayannan abubuwan suna ga hannun Allah subhanahu wataala akan haka ne malumai suka tayi akan cewa duk lokacin da mutum ya ce ya yi imani da Allah dole wa'annan abubuwan da makaranta wanda suke da alaka da arkanin imani guda shida dole sai mutum ya zo da su wa'annan abubuwan guda shida ga baki ɗayansu idan mutum ya bar ɗaya daga cikinsu to wannan mutumin imanin shi bai cika ba kenan wa'annan abubuwan an tu'mina billahi na farko kai imani da Allah wa mala'ikati kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi kai imani da littafin shi wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da qaddara wadda ta same ka dole sai ka yi imani da ita ka yi imani da kaddara kuma ka yi imani da cewa akwai ranar tashin alkiyama wannan wajibi idan mutum ya yi imani da guda biyar sai ya da ɗaya wannan mutumin imanin shi bai cika ba wai na abubuwan guda shi da haka ake so ka zo da su ka yarda cewa tabbas ɗari bisa ɗari ka yarda ka yi imani akan cewa wa'annan abubuwan tabbas na Allah ne haka Allah ya umarta a yi su amma idan ya zama to ka rage daya ko ka rage biyu imanin ka bai cika ba kenan wayannan arkanul iman ya zama wajibi wajibi akan duk wanda yake kiran cewa shi musulmi ne sai ya yi imani da wayannan abubuwan guda shi daga baki ɗayan su Allah ya datar da mu a gurguje na uku daga cikin ma'rifatullah shine tauhidul asma'i was sifat mutum yayi imani ya san sunayen Allah kyawawa ya san sifofi na ubangiji kamar yadda ya gaya ma annabi Muhammad malai yake cewa huwa al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil kitab wa sunnah mutum yayi imani ga sunayen Allah da siffofi na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah ya zo ya karanta cewa ga siffofin Allah haka a Qur'ani laisa kamislihi shay Allah ya kama da komi yanda manzo Allah ya ce ga yanda Allah yake kawai haka ake so kai imani kar ka ce a an ce ma Allah yana da hannu ko an ce ma Allah yana shi Allah yana gani kar ka ce to mun Allah yana gani ta yaya idan Allah yake wai saka ba a so ka ringa tunanin wannan kwata kwata ba a so ba so ka ringa tambaya ya idan Allah yake suna ɗaya daga cikin tambayoyin da ba so mutum ya ringa yin su an ce ma eh Allah yana da hannu kada ka tambaya ya hannun Allah yake ba so ba tambaya kawai Allah ya ce laisa ka mislihi shay Allah ya kama da komi kawai ka yi imani akan cewa Allah ya kama da komi sai ka huta kenan haka ake so mutum ya yi imani da wayannan abubuwan gabaki daya kenan bila kaifa ba tare da cewa ba ta yaya yake wannan ita ce aqida ta ne ta ahli sunna wal jamaa kuma ita ce aqida wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa sahabbansa suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da mutanen baya wanda suka biyo bayan su har zuwa yanzu wannan shine aqida tawa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma duka annabawan Allah da suka wuce tun daga annabi Nuhu dukan su sun tayi akan wannan aqida sun tayi akan ami akan kadaita Allah shi kadai abu Allah a mai bauta shi kadai a yarda da sunayen Allah kyawawa da kuma sifofi na Allah shi kenan idan ka rike wannan abubuwan ka rike tauhidi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da mu ina ga lokaci yayi na ya kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lalan tare abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته